الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيوم أنا إشرين دقيقة وتن شعبان وتن تقص أجير وتن مسلم في هجرة من زان الله صلى الله عليه وسلم daga makka zuwa madina shekara ta 1446 muna cikin karatun littafin bulugul maram na ibn hajar al-asqalani rahimahullahu ta'ala karatunmu da ya gabata mun kai karshen babi za mu shiga cikin babu tayammu babi na taimama mai bayanin taimama a yaren larabci da kuma ma'anan shi a istilahi wajen malamai hadisi na farko an jabir bin abdullahi radiyallahu anhuma daga jabir dan abdullahi yardan Allah ta tabbata a gare su annan nabi sallallahu alaihi wa sallama kala lalle annabi tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya ce u'titu khamsa an bana ababe biyar lam yu'tahunna ahadun qabli ba ba wani su ba gabani na nusirtu bir ru'bi masirata shahri an bani nasara na jin tsoro tsawon tahiyar wata wa ju'ilat lil ardu masjidan wa tahuran kuma an sanya mana kasa ta zamo wurin yin sallah kuma da abin tsarki fa ayyu ma rajulun adarakatuhu sala da inda mutum sallah ta riske shi fal yusalli to yi sallah wa zakar al hadisi ya ambaci hadisin da tsayin shi wannan hadisin na Jabir yardan Allah ta tabbata a gare shi akwai karatuttuka cikin shi manzo Allah ya ce u'titu khamsan an bana ababe biyar idan manzo Allah ya ce an bashi to wanda ya bada shine Allah ana Allah ta'ala ya bashi abubuwa guda biyar wanda ya keɓance shi da su lam yu'tahunna ahadun qabli ba a ba wani su ba cikin annabawa da manzanni gabanina wannan kenan Allah yake bance manzon Allah sallallahu da su cikin haka akwai karantar da mu ambata ni'imar Allah wa amma bi ni'mati rabbika fa haddith Allah yana son idan yama mutum ni'ima ya ambata kaga nan manzon Allah yana ambatawa ne babi na ambata ni'imar da Allah ta'ala yayi mashi yana cikin ababe waɗanda Allah yake bance shi da su shi kadai a cikin sauran annabawa ya ba wannan bai ba sauran ba kuma wannan ya nuna kenan manzon Allah yana da wasu abubuwa wanda shi kadai ke da su duka cikin annabawan Allah to ba guda biyar bane kadai kamar yadda wannan hadisin ya nuna domin al'adadu wato al'adadu wannan la yu'tabar ba a kallon adadi sau da yawa adadi sai zo cikin hadisi sai wani ɗauka iya adadin su kadai ne shikenan an gama ko kamar hadisin da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yake ambata cewa akwai ababe guda bakwai wa'anda ko alkaba'iru saba'un ko ko saba'un min alkaba'ir yani hadisin yake ijtanibu sab'al mubiqat misalin wannan hadisin ko sai mutum ya dauka wa'annan guda bakon su kadai ne manya manyan zunubai masu hallakarwa ba haka nan bane kenan adadi wani lokaci la mafhumu lahu ko da ya zo ba wa'ana ne ba haka nan cewa an bani ababe guda biyar baya nuna su kadai ne khasa'isu wanda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yake da su a manzon Allah na da khasa'isu masu yawa yana da masu yawa Imam Suyuti ya wallafa littafi wanda ya zana khasa'isun nabiy sallallahu alaihi wa sallam ina tunanin sunan littafin al-khasa'isun nabawiyya wannan littafin manya-manyan mujalladai jibga-jibga guda biyu aka yi da shi wanda ya zana khasa'isu kusan guda ɗari biyu na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam abubuwan da Allah yake bance shi da su shi kadai sauran annawa ba su da irin shi to wannan ababen guda biyar wanda hadisi ya ambata suna daga cikin abubuwan da Allah yake bance shi da su lam yu'tahunna ahadun qabli ba ba wani su ba gabani na inji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga cikin annaba balle sauran farahulla nusirtu birru'bi an bani nasara na jin tsoro na masira ta shaharin tsawon tahiyar wata ma'ana tsawon tahiya tsakanin inda manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yake da inda kahuri yake akwai tahiya na wata guda amma sai kahurin ya hirgici to kuma wannan shine masafa mahi nisa daga inda manzan Allah yake da kuma inda kafirai suke a duniya a wancan lokacin ba kamar yanzu ba da duniya ta ƙara zazzaɗawa ko ta ƙara faɗi a da babu wata ƙasa a duniya wadda tsaka babu wani gari a duniya wanda tsakanin garin da manzon Allah akwai tahiya wadda ta wuce ta wata guda babu shi din nisan wuri bai wuce tahiyar wata guda da raƙumi an kai amma yanzu in ka ce za ka yi tahiya wata guda da raƙumi ina tunanin wata ƙasa ma ba za ka ci ko rabin ta ba ko don haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an ba shi wannan nasarar Allah ya sanya wa maƙiyan shi jin tsoron shi ko da akwai tahiyar wata guda tsakaninsu da shi in suka ji labari za su hirgice za su zarazana ya hatazzu kisra ala kursiyihi faraqan min ba'sihi wa mulukur rumi takhshahu hiya alhanifatu aynullahi takla'uha fa kullama hawalu tashwihaha shahu don haka addinin musulunci ba wai annabi da kanshi ba har Umar bin al-Khattab da sauran halifofi su Abubakar duk wanda ya ji labarin su duk kafircin shi kuma duk irin jiji da kanshi wajen sarauta sai ya razana sai ya hirgici don haka addinin musulunci addini ne na Allah can baya na karanto labarin mutumin da ya zo ganawa da Umar ko daga ƙasar Rome yana tunanin ana ta faɗin umar umar umar wannan umar da ya cika duniya da tsoro da hirgici wani irin umar ya yi ta shiri ya yi ta tanadi ya ta kwalliya zai haɗu da umar yana tunanin wai sai a yi kwalliya an shirya ake haɗuwa da shi umar amma kayan da zai sanya na tunanin wani irin kaya ne ya kamata ya sanya don ya haɗu da umar umar kinnan da ya ji ana faɗi sai da ya zo gidan umar yana tambaya cikin gari ina benan shi ina ne be na amirin mumini da aka ce masa a diba nan masallaci yana nan kwanci in baka ganshi ba to ka shiga dawa yana nan kalkashin ici yayi tsaye ya ce mi ya ce kai shugaban ku fa gaba ɗaya nake tambaya aka tabbatar mai da shi dai kuma ƙarshe bai ganshi masallaci ba sai da huta da bai ganshi kalkashin ice ya ta da rairai da yawa ya ma yi matashin kai da rairai da yan bulala shirke ga hannu don haka shi adalci da riƙon amana shi ke sanya wato mutane su ɗora tsoronka wallahi aka san kai mai gaskiya ne da azalimi tsoronka yake shi ab baka gani da taron da aka yi Nijar ba ai akwai azalimai wurin ko amma tsoron yin magana suke shi yasa ka ji har wasu suka samu bakin cewa ai shari'ar musulunci saboda zancen gaskiya ne ake duk wanda yake son ya yi magana ta zalunci wallahi shakku yake shi ma ainihin lokacin da dama gaskiya ta zo ta ita ƙarya tarwacewa take don haka wato umar bin al-khattab yarda Allah tabbata gare shi ba kaya bane ya tasawa masu tada hankali haka ma sauran sahabbai kawai gaskiya ce suka rike in ka san mutum yana da gaskiya kuma kai makareci ne baka iya zuwa wajen shi in ma ka zo wallahi baka iya bayani sai da kai ta kewaye kewaye karshe ka koma sai ka koma ka ce ya aka yi na kasa magana ba haka ba kawarij suka ma Uthman bin Affan lokacin da suka taso daga Misra suna ta cece ku ce in an je kawai a ce ba a yarda ba karshe sai an tunkuɗe shi daga mulki ko da aka zo tunda ma ji labarin su bisa hanya yasa a tarbo su da aka tarbo su aka zo masallaci ya masa masarki a nan Madina shi da kanshi ya zo ya girmama su ya gaisa da su sannan ya hau mimbari ya ce me ya bukatocin ku ni shugaban ku ne ku gaya mana matsalolin ku suka fara kallon juna ƙarshe sai su ce a wani taurin rai ya ce ai matsalar ka kaza da kaza ya ba su amsa usman ilimi gare shi makarancin ƙur'ani ne ya ce kuma akwai wata matsala sai wani ya ce e kuma akwai kaza da kaza sai ya ba su amsa kowa sai ya gamsu ya ce akwai wata sai da ya ƙure su babu to allah kiyaye hanya allah mai da ku lahiya suka tashi sai suka je bisa hanya suka fara zargin juna ya aka yi maka ma saurare shi ai bai maka mata mu saurare shi ba ai kaza da kaza karshe aka ce a koma aka ƙara komawa to don haka manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yana cikin nasara da Allah ya bashi kuma ka sani babban nasara ne a ce makiyin ka ji tsoron ka kamin ku haɗu ai shi yasa ake son burunkujiya ka koyi burunkujiya tana yi ko ba ka da ƙarfi ka nuna alamun kana da an wato za a yi faɗa ka fara ka kana olga sai ka furge ta mutum amma da ka sare tun harku a ga idan ka sun fito kulma kulma a ga alamun kai wannan mutumin fa ya riga ya tsorata to da ka tsorata hama an yi nasara a kanka me yasa lokacin da annabi musa zai kara da fir'auna shi da tsoro ya shigo mai Allah ya yi mai wahayi ya ce lataka domin da ka yi tsoro inda ya bayyana to shi kenan an gama da ka ji tsoro an gama malamin da ya zo zai ma wata mai aljannu ruƙiya da aljanni da ya zauna aljanni ya gane zamzana yake shi ma malam ya ji tsoro ƙarshe kashe shi da mariyai ya zo ga tsoro gaban tsoro ya yi zauna wai zai wai zai ruƙiya shi ƙarshe hajjikin shi ke cire-cire ya mai ƙuri ya fara tilawa zai karanta suratul baqara sai ya ce mai kai sai ya zabara sai ya bashi katsam da mari sai ya nada a gane ni ya ce to wannan irin miyagun nan ne ba mu iya musu da ka ji tsoro kuma shi yasa masu hankali akwai wato cikin manya-manyan masu hankali na duniya ana lissaha da mu'awiya ibn abi sufyan Allah ya bashi kaihin basira da hankali to masu hankali su ba su yarda ba su nuna kasawansu imam shafi'i ya ce wala turi lil aadi qad tudhillan fa inna shamatatal aada bala'u kakka saki ka nuna ma makiya kasawa domin dariyar makiya ita kanta bala'i ce da makiyinka ya gano ka kasa an samu matsala ko ka kasa kawai baka kasa ba ka tattakura ka tattakura ka nuna har yanzu kai da sauranka amma da ka nuna shi na an kashe ka to shi kenan shi ya samu farin cikin shi kadai makiyi shi kan shi nasara kai abin da zai yi farin ciki shi sa masu hankali ba su bari na ga laƙisan mu'awiya lokacin da ya rashin lahiya wanda suka zo ganin shi ko da ya ji labarin wasu sun zo za a shigo ganin shi to yana tunanin haddasuwa ne da suwa ne sai ce to a ce su dan jira ko da suka rira ciwon yana cin shi kwarai ya ce a kama matashi a jingina ga katanga aka jingina matashin kai a katanga ya tattakura da kyal ya tashi ya jingina gare shi sai da ya zauna kamar ya zauna da kyau ya gyara rigan shi da kyau sai ce to a ce su shigo ko da suka shigo suka zazzauna wajen hira ya ɗaga muryar shi da kyal kawai ƙarfin hali eh ta hira yana dariya yana komi sai da suka hita kai sai ya tsingire wadda matar shi ta dawo ta ce kai ba kai bane yanzu na ji sautin kanan kuna ta hira kuna ta hira sai ce ya kewanci maki ba a nuna mai kasawa ya ce yanzu nan cikin su akwai wanda da suka shigo so suka su tarda ni laga-laga ya su ta farin ciki tana da ya ce amma yanzu yadda suka tarda ni na tusa masa bakin ciki shi kan shi yaƙi ne nasara ne a kansu to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi Allah ya bashi nasara akan makiyan shi ta wannan hanyar wa ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahuran kuma an sanya mana ƙasa ta zama wurin sujada kuma da abin yin tsarki ma'ana ƙasa a iya yin sallah akan ta duk inda mutum yake al-asl fil ardi tahara kenan shine duk inda mutum yake ƙasa asali shine tsarki gare ta da sallah ta kama kawai saura ka kabar ta kai baka cewa a wannan ƙasar tana yiwa na ta ta same ta ko kaza ko kaza a ba ta yiwa kawai asalin ta dahara gare ta in ba tabbatarwa kai ba babu wani kwankwanto sallah kawai za ka yi fa ayyuma rajulun adrakatuhu salat duk inda mutum sallah ta riske shi falyusalli to yayi sallah da sauran kenan hadisin ibnu hajar ya gunciro iya inda ake bukata ko ai akwai sauran ababen guda biyar da bai zana ba ko amma ba wani zana su zami ba mun zana su can cikin karatu umdatul ahkam wa zakara hadisi ya ambata hadisin da haka wannan hadisin akwai karatuttuka masu muhimmanci a cikin shi daga cikin karatukan da ke karantar da mu cewa ana son in mutum Allah ya mai ni'ima to ya dora ambata wannan ni'imai ya dora ambata ta ya dora bayyana ta dama an ce rukunnan rukunnan godiya akan ni'ima guda nawa guda uku ne ko akwai ambata ta da harshe ka ambata ta karar da bakinka Allah ya ma ni'ima ka dora gani na biyu akwai yarda a zuciyanka da cewa Allah ya yi maka ni'ima na uku akwai yin amfani da ni'imai wajen biyayya ga Allah da da'a ga Allah wannan sune rukunnan godiya ga ni'ima duk wanda ya hada wannan to ya gode ma Allah akan ni'ima Allah ya maka ni'ima ta wato kai maharracin Qur'ani ne ko to ka faɗi da bakinka duk inda aka ce ina wanda ya hardace Qur'ani ka ce ga nuna alhamdulillah na hardace shi to gayin ka hardace kaga ga gayi ka hardace shi kaga ka gode ma Allah kenan go sannan kuma a zuciyanka ka yarda Allah ya yi maka ni'ima ka hardace kana ganin baka mu dai haka dai Allah ya kaddara Qur'ani ne maka hardace kana ganin kenan ba ni'ima ba shi kamar wani bala'i ne kai Allah ya maka a dole ka yarda a zuciyanka Allah ya yi maka ni'ima sannan kuma sai ka yi ƙoƙari ka siffanta da siffofin mahaddata alƙur'ani kenan ka yi aiki da wannan ni'imai waɗannan su ne rukunnan godiya akan ni'ima duk wanda ya cika su ya cika godiya akan ni'ima wanda kuma aka samu baraka cikin ɗaya to godiya shi tauyayya ce bana jisin cikin shi akwai darussa mahallu shahidi dai a cikin shi shine mi shine cewa ƙasa an sanya ta ta zamo masallaci wurin yin sallah kuma sannan abin yin tsarki ne to ƙasa wace irin me bikin nan malamai suna da maganganu guda biyu a nan akwai wanda suka ce atturaba ana nihin ƙasa kaɗai turbaya akwai wanda suka ce atturaba ana nihin ƙasa da duk abin da yake bisa bilbishinta waccan magana ta farko tana nihin in ƙasa ta zama tana da kanwa kanwa banda ita tana da gishiri gishiri banda ita tana da wani abu daban to ba ba ta cikin lissafi wannan kuma magana ta biyu tana nihi idan ƙasa idan ƙasa ta zama baƙar ƙasa ce mai kanwa ce mai laka ce koma wace iri ce za a ita zama to abin da ya inganci shine koma wace irin ƙasa ce ba wai kamar yadda suka keɓance abin baga waccan kalar ƙasa wa fi hadisi Hudhaifa radiyallahu anhu inda muslimin wa ju'ilat turbatu halana tahuran kuma an sanya turbanta ya zamo abin tsarki a gare mu idan lam najid ma idan bamu samu ruwa ba kar a mance can baya mun karanta cewa tahuri da fataha ga tawon ana nihin ma yi tafaharu bihi ko abinda ake tsarki da shi inan da haka wa an ali na inda ahmad wa ju'ila turabu li tahuran kuma an sanya turbaya ta zamo abin tsarki a garin to anan da manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yace wato abin tsarki ce ita kenan tana tsarkake mutum ko to da wannan ne wasu malamai suka buga hujja suka ce kenan ita taimama tana dauke hadafi don akwai maganganu biyu na malamai magana na farko shine malaman da suka ce taimama ba ɗauke hadasi take ba a halatta sallah take tana halatta ibada ne tana baka damar yi ibada amma dai hadasin yana nan najasar tana nan dankari wasu kuma malamai sai suka ce a ita taimama tana ɗauke wannan hadasin ne da wannan najasa ma'ana da kai kawai ta ɗauke mashi to wace magana ta inganci cewa ba ta ɗauke wannan hadasin sai dai tana halatta a yi sallah shine maganar imamu malik shine maganar imamu shafi'i shine maganar imamu ahmad ibn hanbal shine maganar imamu abu hanifa haka al'aimatul arba'a duka akan haka suke cewa a'a tana wato sanya wa mutum ya zamo mai tsarki ne kenan tana ɗauke hadasin nan tsarki take sa mutum wannan kuma shine maganar muhaƙiƙai da mudaddiƙai ibn taymiya da almajirin shi ibn al-qayyim da makamantansu su sun ji akan cewa kawai domin saboda manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ambaci cewa taimama tsarki ne ita ma kenan in dai tsarki ne an kira ta da sunan tsarkaka da tsarki kenan ta dauke wannan hadasin Allah ta'ala a'lam wa an ammar ibn yasir radiyallahu anhuma daga ammar dan yasir yardan Allah ta tabbata a gare su ammar da shi da baban shi Yasir dukkaninsu wato sahabban manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam da ma mammashi Sumayya kuma mammashi tana cikin farkon wanda suka fara shahada a tarihin musulunci wanda suna cikin wanda da shi da mammashi da baban shi duka an azabtar da su saboda Allah an yi masa azaba sosai amma da yana cikin as-sabiqun al-awwaluna min al-muhajirin yana cikin magabata na farko farko kuma wato mahaihiyar shi shahada ta yi kafirai suka ɗora cutar da ita suka mata azaba har zuwa mutuwa shi kuma ammar Allah ya mashi doguwar rayuwa duk wuraren da manzon Allah ya halarta na yakace yakace da sauransu tare da shi aka ji har bayan rasuwar manzon Allah ma sallallahu alaihi wasallam ya rayu ba a kashe shi ba sai a yakin Siffin wanda ya faru tsakanin sahabbai aka kashe shi a cikin tawaga Ali ibn Abi Talib dama manzon Allah ya ba da labari ya ce ma Ammar taqatulu kalfi'atul baghiya ya kai Ammar wata jama'a azzalima ita za ta kashe ka shi yasa lokacin da aka yi yakin sai aka kashe Ammar sai ana ta kwankwantowa ke da gaskiya tsakanin Muawiya da Ali cikin yakin to ko da aka ga an kashe Ammar kuma shi ya shigo cikin tawaga Ali sai wasu suka je suka ce ma Muawiya ai ka an samu matsala dama manzon Allah ya ce ma Ammar wata jama'a azzalima za ta kashe shi to kuma gashi ku kuka kashe shi to shi Muawiya ba jahili bane karkamanci sai Muawiya ya ce a'a qatalahu man akhrajahu ya ce wanda ya huddo shi ya zo yaƙi shi ya kashe shi mu ba mu muka kashe shi ba nan ya mai da martani cewa wanda ya sa shi ya huto ya bi shi zuwa yaƙi shi ya kashe shi da haka shi ba shi ya kashe shi ba da haka dai wato abin da ya faru tsakanin sahabbai kamar yadda malama aqida suke cewa ka kyala wannan faqatiluhum minhum wa qatiluhum lahum wa kilahuma fil hashr marhuman da wanda aka kashe da wanda ya kashe dukkaninsu suna tare musulmai ne sahabbai ne na manzan Allah kuma mutanen kirki ne Allah zai tattara su ya masa rahama gaba ɗaya ya wanke su fes kwas sannan ya ce ku tafi aljanna kai kuma da ke zagi kana gardama kana ba wanga gaskiya kana ba wanga rashin gaskiya ka ga abin da zai faruwa kanka don haka mai nuniya ya ce da amajara baina sahabata fil waga ma'ana ka kyale abin da ya gudana tsakanin sahabbai a fagen yaƙi wannan ka kyale shi ka bar ma kutsawa cikin shi to amma yardan Allah tabbata a gare shi shine eh, wato ya rawaito wannan hadisin yace ba asanin nabi sallallahu alaihi wasallam fi hajatin manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya aike ni cikin wata bukata fa ajnabtu sai nayi janaba manzon Allah ya aike shi cikin wata bukata sai yayi janaba yace falam ajidil ma a sai ban samu ruwa ba kenan takan yi mafarki yayi ko Eh, kuma bai ga bukatar ba ko micece ko wata dai bukata ne fatamarraktu fi sa'id sai na yi birgima a cikin wani wuri kenan ya samu wani wuri kawai mai kyau ya ɗora birkiɗuɗu na yana jujjuyawa a cikin shi at-tamarrugu shine at-taqallub fa tamarragtu fi sa'id ay taqallabtu fi sa'id kama ta tamarrahu dabba kenan ya jujjuya yayi birkiɗuɗu ne kamar yanda dabba take thumma ataitu an-nabiyya sallallahu alaihi wa sallam fa zakartu lahu dhalik sannan nazo ma annabi tsira da amincin Allah sun tabbata a gare shi na ambata mai haka faƙala sai ya ce innama ya kafi ka an taƙule bai dai ka hakala ai kawai ya ice ka kayi haka da hannayenka sun mabaraba bi ya daihil arzu darbatan wahidatan sannan bi yi ƙasa da hannuwan shi bugu guda sun ma masa hashimal alal yamin sun ma masa hashimal alal yamin sannan ya shahi hagu akan dama wa zahira kaffaihi da bayan tafafukan hannayen shi wa wajahahu da fuskan shi muttafaqun allahu li muslim to wannan hadisin cikin shi akwai karantar da mu cewa sahabbai suna ijtihadi tun lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama suna ijtihadi domin amma da ijtihadi ne yego ijtihadi yayi saboda ya san da an sabkar da ayat taimama kamar yadda can harko na bayani ya san da an sabkar da wannan ayat na taimama amma dai yaya ne za a yi taimaman wannan ba a masu bayani ba kuma shi ba larabe ne yana jin larabci da kyau saboda haka kawai sai ya aiki da abin da ya fahimta ya je aiki da ayan nan cikin hadisin nan akwai karantar da mu cewa idan mutum ya yi ibada da kuskure akan jahilci ya yi ba daidai ba to ba a sashe ya sake sai dai a karantar da shi kuma ya tarbi gaba ko ko an ce sai ya sake ne ba a cewa sai ka sake ai ba haka nan ake ba kamar yadda musi'u salatihi shi ma lokacin da ya zo ya yi sallah manzo Allah bai ce mai sake ba da haka amma nan wurin taimaman nan da ya ansa shi ya sake ba sashe ya sake ba haka ake taimama ba haka ake yi ba ijtihadi yayi in mutum ijtihadi yana da lada don haka ya ce a cikin hadisan akwai karantar da mu kuma yanda ake yin taimama kaifiyatu taimu don haka yanda ake taimaman nan gashi nan karara wanzu Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi sannan cikin hadisan akwai karantar da mu karantarwa a aikace wanda malaman tarbiyya suke ganin tana da muhimmanci ko wanda ake ce mashi wasailul idah a karatun tarbiyya to wanzu Allah sallallahu alaihi wasallam kwararre ne wajen wannan in kana neman fedagoji cikakka ta karantarwa to ka karanta sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam za ga yanda ya kware ya goge wajen iya karantarwa da iya kwatantawa da iya nunawa in manzon Allah ya maka darasi baka gane ba to shikenan a in dai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya baka karatu ka ji baka gane ba to ina tunanin ba inda zaka gane saboda manzon Allah ko magana yake yi in ya faɗi kalma sai ya maimaita ta sau uku saboda a gane ta sannan cikin wannan hadisa akwai karantar da mu cewa taimama bugu nawa ake yi bugu daya wannan hadisin ya ce taimama bugu daya ne ake yi ko sannan cikin hadisin nan ya karantar da mu cewa idan mutum yake ta ya zo taimama idan ya shafi hannuwan shi sai ya kai ga gwiwa ko a zahira kafai aka ce ko kenan babu zancen da matsa ko kuma gwiwai da taimamaka ta dago daga na wurin ta fara kawowa nan to insha Allah kai ka wuce hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka zo ga fiqhu eh ka wuce ke hadisai ka zo ga fiqhu a cikin fiqhu ne aka ce ana taimama ana iya jawowa har zuwa gwiwai ko amma a hadisai ingantattu na manzon Allah babu wannan magana tabbatata na'am don haka kaga kenan sai ka aja malikanci ka zo ka bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma hadisin da zamu karanto wanda yace haka nan zaka ga hadisin kuma ka kalli wannan hadisin da kyau ka gani muttafaqun alaihi me ake nihi da haka bukhari da muslim suka rawaito shi ya hautu din natsira wallafadhu li muslim wa fi riwayatil lil bukhari wa daraba bi kaffaihi al ard sai ya bigi kasa da tafifuka hannuwan shi wa nafakha fihi ma sai ya bushe su summa masaha bihi ma wajhahu wa kaffaihi sannan ya shahi huskan shi da su da tafifuka hannuwan shi وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم التيمم ضربتان daga ibn umar idan Allah tabbata a gare su yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace taimama bugu biyu ne darbatul lil wajhi wa darbatul lil yadayn bugu wanda za a shafa huska da kuma bugu wanda za a shafar hannuwa ilal mirfaqain zuwa gwiwai rahu dara kutuni wa sahihul a'imma wa sahaha la'imma wa qafahu wannan hadisin dara kutuni ya rawaito shi hadisin a'imma masana ilimin hadisi sun inganta cewa wannan hadisin mawqufi ne a me ma'anar mawqufi kenan zancen ibn umar ne ko to shine abin da ya inganci zancen ibn umar ne to in ana zancen shari'a kuma ana kawo zancen ibn umar zancen annabi ake kawowa sai a ɗebo hukunci daga cikin shi in ga zancen annabi ga zancen ibnu umar sai a kyala zancen ibnu umar a ce Allah saka mai ibnu umar da alheri Allah ƙara mai yarda amma ga yanda annabi yayi laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana saboda haka wannan ibnu umar ne ya haka wancan hadisin ya inganta ya tabbata na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ya nuna ma Ammar qarara Bukhari da Muslim suka rabaito ko da ka aje zancen mawqufi da marfu'i in ka ɗauko wato zance na a auna a bisa ma'auni na ilimi wani hadisi ya fi inganci ya fi ƙarhi ya fi karɓuwa wajen malaman hadisi wancan na amma da ya fi wannan wanda dara kutuni ya rawaito ina dara kutuni ina shi ina iya kokowa da su bukhari da muslim وعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم السعيد وضوء المسلم manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce waje mai kyau abin alwalan musulmi ne wa in lam yajidil ma ashara sinin kuma koda bai samu ruwa ba shekara goma fa idza wajada ma idan ya samu ruwa falyattaqillaha to yaji tsoron Allah wal yumissahu basharatahu ya shafa mafatar jikin shi ruwan nan rahal bazzar wa sahibin ibn al-qattan lakin sawaba dara qutni irsalahu sai dai dara qutni ya ce abin da ke daidai hadisin nan mursal as-sa'id wadu'ul muslim waje mai kyau abin alwalan musulmi ne kenan zai yi amfani da shi wannan hadisin kenan ya nuna waje mai kyau yana ana amfani da shi wajen tsarki shine as-sa'id wannan wa in lam yajid al-ma ashara sin ashara sin da aka ce in bai samu ruwa ba ko shekara goma ne to in ta he goma to don haka kamar yadda ya gabata kullum in ka ji adadi ka hankalinka ya dawo akan iyakance karatu bisa adadin a nan misali ne kawai aka bada a ce ko bai samu ruwa ba shekara goma kenan ana iya ko bai samu ruwa ba shekara ishirin ko bai samu ruwa ba shekara hamsin wa illan mai gidal ma ashara sini ne kakkasa to da an wuce shekara goma akwai matsala aka ce ma to ga wani nan bai samu ruwa ba shekara sha biyar ya yi taimama sai ka ce to abinda dai shi dai hadisi ya ce ashara sini na to ka zama shamidi kenan cikin hadisi ba ka da taƙi don haka wannan misali ne aka buga da shekara goma ba iyakan cewa ba ai kamar ayar qur'ani ce da tace wa in wa in tastaghfir lahum 70 marra ko tastaghfir lahum awla tastaghfir lahum in tastaghfir lahum 70 marratan falan yaghfir Allahu lahum an ana nihin in mun za Allah ya wuce 70 za a yahi masu ai munafikai ne Allah ya ce ka roƙa masu gafara ko kar ka roƙa masu gafara inda za ka roƙa masu gafara sau 70 Allah ba ya yahi masu manzan Allah da kanshi ya ce inda na san in na wuce saba'in an yahe masu da na wuce saboda yana kwaɗayin a yahe masu ya ce inda ya san in ya wuce saba'in kenan me yake nihi da wannan magana ya fahimci ba adadin ba ne aka ƙayyade misali ne kawai aka buga to don haka ba wani ne zuwa cewa in ta saka fil lahum sab'ina marra don haka in ka ƙara wahidu saba'in sai a yahe masu to don haka shi ma wa illam ta illam ashara sinin fa idza wajada lama idan ya samu ruwa falyattaqilla to ya ji tsoron Allah wal yumissahu basharatahu ya shahi fatar shi da ruwan nan kar ya kasa don akwai mutanen da in sun saba da taimama wai in sun samu ruwa taimama za su yi tai ko ko nan muna da buzayen mu rahimahumullahu suna cikin dajin su idan sun saba da taimama cikin sahara rayuwansu gaba ɗaya taimama suke tsoron da suka shigo cikin gari inda ke da kwai ruwa isassu sai kawai yana bugun ƙasa yana tahiya masallaci to wannan kuskure ne ya kamata idan mutum ya samu ruwa ya ji tsoron Allah ya shafa fatan shi ya shafa ma fatan shi ruwan nan ya yi alwala saboda shi taimama madadin alwala ne in akwai ruwa wannan hadisi ya nuna mama in akwai ruwa mutum ya yi taimama ba ta yi ba ko sai in babu ruwa ne ake taimama sai kuma in yana cikin waɗanda shari'a ta ba su damar su yi taimama ko akwai ruwa amma dai asali taimama idan aka nemi ruwa ne ba a samu ba ake yi to kuma wannan hadisin ya nuna mu cewa in dai baka samu ruwa ba ko ma shekara nawa ne kawai kai taimama babu wani adadi ba iyakan cewa kamar yadda aka ce mai balaguro an iyakance mashi ko an iyakance mashi lokacin shafa akan huffi to wannan shi babu wani iyakancewa taimama kawai sake take za ka yi ta yi ne duk lokacin da babu ruwa sannan wannan ya nuna cewa ba a ɗora ma mutum ɗawainiya ba ta cewa sai ya sha wahala ya yi ta neman ruwa ya ta neman ruwa ya je nan ya je na a kawai da ka diba ba ruwa lokaci ya yi kuma ba ka cewa to watakila sai iya zuwa bari in ɗan jira har zuwa ƙarshen lokacin sallah kai ne watakila ai kawai taimama za ka kaje kai sallah domin in dai ba tabbaci gare ka ba ka tabbatar da ruwan zai iya zo misali harkon lokacin sallah a zahar ka duba babu ruwa amma ka tabbatar da in ka jira nan da rabin awa za ka samu ruwa to ai lokacin sallah bai wuce ba ko nan wurin sai ka jira amma ba ka tabbatar ba kawai watakila ce ke cikin kanka to ba aiki da watakila a nan wani tirmidhi an abi zarin na hau wasu hau ana bi sa'idin kudiri radiyallahu anhu kala kharaja da dulani fi safarin wasu mutane biyu sun fita balaguro fa hadaratu sala sai lokacin sallah yayi walaysa ma'ahuma ma'un kuma babu ruwa tare da su fata yamma ma sa'idan tayyiban sai suka nufi waje mai kyau fa sallaya suka yi sallah thumma wajada al-ma'a fil waqti sannan suka samu ruwa a cikin lokaci fa a'ada ahaduhuma as-salata wal wudu'a dai daga cikin su ya sake sallah da alwala wa lam yu'id al-akhar dayan kuma bai sake ba thumma ataya rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam sannan suka zo ma manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi fa zakara zalika lahu suka ambata mai haka fa qala lilladhi lam yu'id sai yace ma wanda bai sake ba asabta sunna ka samu sunna wa ajza'atka salatuka kuma sallar ka ta wadace ka wa qala al-akhar yace ma dayan lakal ajra marratayn kana da lada shudi biyu rahu abu dawud wa an-nasa'i abu dawud da nasa'i suka rawaice shi kharaja rajulani fi safarin wasu mutane sun fita a balaguro menene balaguro a wajen malaman fiqh wasu malaman fiqh suka ce balaguro shine tahiya na kwana uku kasa ga haka kenan ba balaguro bane eh a fahimtar su wasu kuma suka ce balaguro shine tahiya na kwana biyu wasu suka ce a balaguro tahiya na yini guda da dare guda wasu suka ce a balaguro shine duk abin da ake kira da suna balaguro a al'adance in dai al'ada ana ce mai balaguro to shine balaguro ake na akwai maganganu akan meye balaguro ko to wanga na ƙarshe shi ne abin da dalili yake nuna su wancan iyakan cewar duka hasashe ne amma abin da kalma balaguro take nuni kalmar safar a yaren larabci asalinta daga safaran aka ce safara kuma shi ne mai zahara ya bayyana ko to saboda mai balaguro yana hutawa daga gida shi yasa aka ce mashi safara ana cewa safarar rajulu kenan mutum ya bayyana ko kamar yadda mace in ta bayyana tsirecinta ana cewa imra'atun safiratu imra'atun safira macen da ta bayyana tsirecin ta ko as-sufur bayyana tsireci to domin duk wanda zai balaguro dole sai ya sai ya huta in ka huta kuma ka bayyana a lokacin da kake cikin gari katangu sun kewaye ka amma da ka huta yanzu ka bayyana saboda haka aka sama aka sama shi suna safar fa hadaratu sala sai lokacin sallah ya zo wa laysa ma'ahuma ma'un kuma babu ruwa tare da su fatayammama sa'idan tayyiban sai suka nihi waje mai kyau wannan ya nuna kenan halaccin nuhar waje mai kyau bisa ban kasa ko ma wani iri ne kawai dai sharadi ya zama wuri ne mai tsarki don ba a ce mai tsayyib sai in yana da tsarki fa sallah ya sai suka yi sallah summa wajadal makinan ya nuna su wa'annan sun riga sun san yanda ake taimama ko eh su sun riga sun kware an koya musu taimama sun san yanda ake kawai suka je suka yi taimama bayan sun yi sallah sun gama sun waje dalma a filwakata sannan suka samu ruwa kuma a cikin lokaci fa'ada ahduhuma salata wal wudu sai ɗaya daga cikinsu shi ya sake sallah ya sake alwala ce to ai dama abin da yasa ake taimama sai in ba ruwa ne to kuma ga ruwa ya samu kuma lokacin sallan bai riga ya wuce ba kawai shi sai ya sake alwala ya sake sallah shi kuma ɗayan fa walam yu'idil akhar shi kuma ɗayan bai sake ba kaji sahabbai yadda suke duk kowa na riko da dalili ne ba ka tsaya ka bi wani kawai ka bi ra'ayin wani ko fahimtar wani to haka nan ne inda gaba ɗayan mu musulmi haka nan ne muke dalili ne muke biya da duk lamarin namu yana da sauki ko da mun yi sabani ya zama dalili ne kowa yake biya to amma akwai wanda cewa yake billahi allazi ni ina na akan kaza in ma wuta za ana yarda mutum akwai wanda yake bude baki ya ce ni wa na zambi in aka je lahira in aka kai shi wuta aka yi mutare to shi ka ga wannan ba wani abu bane mai wahala wajen Allah ko da kai kana ganin girman shi ba dibi wani dibi yake ba a girman shi ya wuce a kai shi wuta to Allah zai tsare mu daga wuta don haka sun ma'ata ya rasulallah sallallahu alaihi wasallam fa zakara zalika lahu sannan suka zo ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai suka ambata mai haka to dama sahabbai duk in suka yi abu ko suka samu rikici bisa ka wani abu suna dawowa wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kaje nan ma inda suka babbanta da dayawa daga cikin musulmai kenan fasalu ahla zikri in kuntum la ta'lamun fasal za khibratan yumbika anhu li ta'lama kam khabaya fi zawaya amma mutane sai ga mutum bai sani ba kuma bai tambaya to inda ma ya tsaya bai tambaya da da sauki don haka sai suka zo wajen manzo Allah sallam mun karanta hadisai da yawa wanda suke nuna kullum sahabbai in suka hatsu da rikici wajen manzo Allah suke komawa ko kuma wani abu ya faru sabo suka aikata ko bayan sun aikata sai sun zo su ji yaya faƙala lillazi lamu'i sai ya ce ma wanda bai sake ba a sabta sunna wato kai ka samu sunna abinda kai kenan ya dace da mi ya ce dace da sunna domin abinda aya alkur'ani ta faɗi ne kuma abinda manzon Allah ya faɗi ne idan ba a samu ruwa ba a yi taimama ko haka baka samu ruwa ba sai kai taimama wa ajza'atuka salatuka kuma sallar ka ta wadace ka kenan ba sai ka sake ta ba kawai ta yi shi kuma ɗayan sai manzon Allah ya ce mai lakal ajru marratayn kana da lada shudi biyu to wahi cikinsu wanda ya dace da sunna ko kuma wanda ya sami lada biyu ai wanda ya dace da sunna ya yi kace wanda ya sami lada biyu to shi wanda ya dace da sunna kenan ai aka ce ka dace da sunna ka yi daidai yadda ko annabin ne haka nan ne shi ma zai shi ne ka dace da sunna ko shi ne annabin abin da zai kenan to amma shi wancan lada ijtihadi ce aka bashi ai sau biyu yayi sallah ko kowace sallah yana da lada yana da ladar sallah shi ta farko sallah shi kenan ya nuna dukkanin sallolin mi sun yi sallolin shi gaba ɗaya biyun sun yi waccan ta farko ba ta ɓace ba balle a mai wannan da gurbin tana nan ita ma lahiyayya ce an ba shi lada a kanta wannan ta biyu da ya ita ma an ba shi lada ta yi kenan lakal ajiyar marratai sannan kuma shi kan shi wannan dalili ne akan mutum ya iya yin sallah kuma ya sake maimaita wannan sallah domin inda ba a maimaitawa da guda ta ɓace ko amma sai manzon Allah ya ce kana da lada bi kenan duka suna nan dukkan sallolin ingantattu ne to wannan hadisin cikin shi akwai karantar da mu karatuttuka masu yawa muhimmai guda biyu daga ciki na farko shine karantar da mu cewa sahabbai suna ijtihadi tun zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ga manzon Allah da ranshi amma za su yi ijtihadi wajen kokarin fahimtar dalili su yi ijtihadi manzon Allah da ya tura Mu'az ibn Jabal zuwa Yaman yace mashi bai mata hukum in ka je da mi zaka hukunci yace bi kitabillah da littafin Allah yace idan baka samu hukuncin ba a littafin Allah yace fa bi sunnati rasulillah sai in yi da sunnar ma'aikin Allah yace idan ka bincika cikin sunnai ma baka samu ba sai yace ajtahidu bi ra'ayi wala alu zan iya kokari na da ra'ayina ba zan rago komi ba ya manzan Allah ya bugi kirjin shi ya ce alhamdulillahi allazi waffaqa rasula rasulillahi bima yurdi rasulullah godiya tabbata ga Allah da ya datar da dan aiken ma'aikin Allah ga abin da ya yardar da ma'aikin Allah hakin nan manzan Allah ya yarda da wannan bayanin nashi don haka karatu na gaba shine wannan hadisi yana karantar da mu cewa in mutum yayi taimama yayi sallah bayan ka sallame kawai sai ga ruwa kuma to ba ka sakewa kawai ta yi wannan sallar taka wa ni bin abbas radiyallahu anhu ma fi qawlihi azza wa jalla wa in kuntum marda aw ala safar daga ibnu abbas a cikin fadin Allah mai girma da daukaka wa in kuntum marda aw ala safar idan kun kasance mara lahiya ko kuna akan balaguro aqala idza kanat bir rajul jarahatu fi sabilillah yace idan ya kasance mutun yana da wasu miki wani miki da aka ji mai a cikin hanyar Allah wal quruhu da wasu kuraje fa yujnibu sai yayi janaba fa yakhafu an yamuta in iktasala sai yake jin tsoron ya mutu idan yayi wanka tayammama to sai ya tayammama rahu dara qutni mawqufan wa rafa'ahu al-bazzar wa sahab ibn khuzaimah wal hakim wannan Abdullahi ibn Abbas yana fassara wannan ayan ina yana fasara ga faɗin Allah ta'ala wa in kuntum marada aw ala safarin aw ja'ahu zuwa ƙarshen aya ko shine yake cewa idan mutum yana da aljirahatu aljirahatu shine miki ciwo wanda aka ji maka a cikin hanyar Allah wajen jihadi wal quruh al quruh kuma shine kuraje kuraje waɗanda suka cabe a cikin jiki fayujnibu sai mutum janaba ta kama shi fa yakhafu an yamuta in igtasala kuma yana jin tsoron idan yayi wanka ya mutu yana hadisin ya nuna sai in yana jin tsoron mutuwa ne ko sannan zai taimama yana da wani ciwo ko wasu kuraje wanda in yayi wanka yana tsoron ya zama sanadiyar mutuwan shi haka hadisin ya nuna amma dai jumhurin malamai sun ji akan cewa mutum yana da damar ya yi taimama ko bai jin tsoron mutuwa ko da ba ya tsoron ya mutu inda yana jin tsoron ya shiga cikin wani bala'i ko wani kunci ko wani raɗaɗi ko kuma dalilin wankan wani rashin lafiya ya kama shi akwai mutumin da inda ana sura sanyi ya yarda ya wanka kuma da ruwa mai sanyi to shikenan wata wani ciwo zai biyo baya ya jarraba ya gani haka yake kuma sai ka ci gaba a'a kawai taimama za ka kai sallanka kyala duk wani mai maka fatawance ba sai kayi wanka to haka nan ma idan mutum ya tashi da janaba kawai sai ya ji kayi ana sura sanyi kuma shi ruwan da ke gare shi babu wani ruwa mai dumi wanda zai yi wanka da shi to kawai ka yi taimama ka je ka yi sallah mala kasan wani yana nan ya hardace magana a hadari ko Allah ya juzu liban la ƙidaru ala lama ilbari da an yi a tiye zaujen tafi hatta wa idda al'alata sai ta karanta wannan shi kaɗai ne cikin kanshi a ya juzu don haka babu wani dalili na cewa la juzu liman la ƙidaru ala lama ilbari da an yi a tiye zaujen tafi hatta wa idda al'alata tunda wannan ai ba aya ba ce ko hadisi ko aya ce abinda aka ce shine in ka waye gari da janaba kuma ka tabbatar da baka iya taba ruwa in ka taba su akwai matsala ko dai wani ciwo da ke gare ka zai jinkirin warkewa ko kuma ka tabbatar da cewa zaka iya kamuwa da wani ciwo ko kuma kawai kana jin tsoron sanyi sanyin nan kawai baka san shi kai taimama ka je kai sallah yayi domin saboda amri yarda Allah ta tabbata a gare shi yayi haka a zatis salasil lokacin da janaba ta kama shi shi ne shugaba cikin tawagar da manzan Allah ya aika shi ne shugaba kuma janaba ta kama shi ko da ya fito ya ji ana sura sanyi ya ce kai kai kai kai daga kuma ruwan da ke da kwai sanyi gare shi kawai sai ya je taimama ya ja mutane sallah shi ne malima ko da ya dawo manzan Allah ya fara tambaye shi ya ce ka ja mutane sallah da janaba ba tare da kayan alwalla ba sai ya ce e ya ma'aikin Allah sai manzan Allah ya ce me yasa ka aikata haka sai ya ce tunowa ne Allah ya ce wala taqtulu anfusakum inna Allah kana bikum rahima ya ce tashi ne na ji ana sanyi kuma Allah ya ce wala taqtulu anfusakum inna Allah kana bikum rahima ya ce kawai sai na yi taimama to kyale shi da manzan Allah ya tabbatarwa ne an nuna kenan inda ba daidai ba ne sai ce a'a baka fahimci ayar bane da kyau je maza ka sake ka sake sallah ba a faɗi mai haka ba kenan ya nuna cewa jin tsoron sanyi jin tsoron sanyi amma jin tsoron sanyin nan dole ne mutum ya auna kar mutum ya ɗauki wannan magana kai kwasa ya je da ya leko kai ji sanyi sai cin taimama mana kullum ma ka yi ta taimama kawai kenan jin tsoron sanyin nan sai ya zama mai tsanani ne wanda kana gudun ka cutu da shi don lokacin nan ne kake da damar kai taimama ka tashi da janaba kuma gashi ana sura sanyi kuma kai ka dawai ne dawa ruwa ko waye aiki ne to kawai ka je ka yi taimama ka yi sallah wannan yana cikin dalilin da suka yi nuni haka kenan ko da wannan hadisin ya ce fai hafu an ya mutu to baya nihin cewa sai in ya ji tsoron mutuwan ne kadai kuma da ya ce idan mutum yana da meki ko yana da kuraje wannan shi ma misali ne ba an iyakance abin ba ga wannan ne kadai وعن علي رضي الله عنه قال إن كسرت إحدى زندي فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرني أن أمسح على الجبائر رواه بن ماجه بسند واهن جدا daga Ali yarda Allah tabbata gare shi yace ɗaya daga cikin hannuwa na guda biyu ya kare fasaltu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam sai na tambayi manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi fa amara ni sai ya mana umarni an amsa alal jaba'ir dora shafa akan wato aljaba'ir aljaba'ir ana ce ma maganin da aka sa akan ciwo jaba'ir ne kara wanda ake samu mutum akan dorin shi jaba'ir ne kenan dukkan su duk abin da za a sanyawa akan ciwo jaba'ir ne ya samu ke cewa sai ya mana umarnin dora shafa akan bandeji ko shikenan to wannan hadisin da ifi wanda Ali bin Abi Talib ya rawaito yace ɗaya daga cikin hannuwan shi zandayya kenan musanna ne na mi na zand zand shine gabar hannu daga nan zuwa nan daga gabar hannu wannan zuwa wannan damcin shi ake ce ma zand banda nan daga nan wurin zuwa nan wannan su ne zand kenan damce wannan da shi da wannan gabai ta hannu su ake ce ma zand wanda zanda yana da ƙarshe na wurin da ka zo na wurin to ka zo ƙarshen shi wajen ku'u kenan shi kuma ku'un kaga in ka biyo ta nan ne yake ku'u ko eh amma in ka biyo kanan wurin al-kursu'u ne nan wurin kuma na al-ku'u na al-kursu to a takaice dai wannan shine zand kenan gabar hannu to ɗaya daga cikin gaɓoɓin hannayen shi sun kare sai manzo Allah ya mai umarni ya ɗora shafa wannan kuma ya nuna muna halaccin shafa duk mutumin da yake da matsala na ciwo a cikin gaban shi na alwala to ya halatta ya shafa akan akan wurin in yazo kenan kyalle yasa ya daure ko kuwa wasu kararowa aka sa idan kariya ne yawanci ake yin haka nan ko ko wani magani da aka sanya a wajen wanda bai sanya gushe to ya halatta da ya zo kawai sai ya shashi wajen wannan ɗaya daga cikin wajajen da ake shafa kenan bayan shafan huffi da shafan rawani wanda ya gabata sai dai wannan ya bambanta da shafan huffi da shafan rawani kuma ko da wannan hadisin da'ifi ne ana aiki da shi domin ma'anar shi tana da inganci bambancin tsakanin wannan da shi da shafan huffi da rawani akwai bambance-bambance na farko shi dai shafar huffi da rawani kaga suna da lokaci ko an ce mazaunin gida yini guda da daren shi bai balaguro kwana uku da daren su ko to shi kuma wannan ba ba ba ba haddi zai yi ta yi barkata har iya lokacin da ya samu sauki ya warkace na biyu daga cikin bambance-bambancen su shine shi wanda zai shafi huffi sai in ya sanya huffin yana da me yana da arwalla sannan zai iya shafan shi ko to shi kuma wanga ba sai yana da arwalla ba ya sanya bandeji ko maganin ko yana da tsarki ko baya da tsarki ya sanya zai ci gaba da shafa na uku shi wanda zai shafan huffi ko rawani kaga zai ci gaba da shafa ne akan hadasi karami bawali ra'idi rihigo to amma idan abin ya kai ga manya irin su janaba da makamantansu shi dole sai ya yi mi dole wannan shafan sai ya ɗebe ya yi alwala ko to shi kuma ban da wannan shi wannan ko abin ya kai ga manya za ka ci gaba da shafa don haka dai suna da bambance-bambance wa anna jabir radiyallahu anhu qala fi ar-rajul alladhi shujja daga jabir da Allah tabbata a gare shi ya ce game da mutumin da aka ji mai ciwo ga kai faqata sala sai ya wanka fa mata sai ya mutu inna ma kana yake fiya an ya tayammama ai kawai ya ishe shi ya tayammama wa ya asiba ala jurihi khirqatan da kafa wani kyalle akan ciwon shi summa yamsaha alai hasan ne shafa akan shi ga sala sa'ira jasadihi ya wanke sauran jikin shi rawahu abu dauda bi isnadin fihi da'fun wa fihi ikhtilafun ala ruwatihi wannan hadisin wanda abu dauda ya rawaito da isnadi da ifi daga jabir yadda Allah tabbata gare shi yake zance akan mutumin da shujja aka ji mai ciwo ga kai ashajju shine ciwo ga kai ciwo idan ba ga kai bane ba a ce mai shajji sai in ga kai ne kenan wannan hadisin yana da kissa wata wata gayya ce ta sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin wata tahiya domin wato wata muhimma da suka je yi suna cikin tahiya kawai sai wani duci ya zo ya kwali kan wannan sahabin yarda Allah ta tabbata a gare shi sai ya ji ciwo ya yi ciwo kuma lokacin da suka kwana a wannan yinin sai ya waye gari kuma ya yi mahalki janaba ta kama shi shi ne sai ya zo neman fatawa wajen wani daga cikin sahabban da suke tare ya ce to shi gashi ya waye gari da janaba kuma ga ciwon nan ga kanshi ya yake gani ya iya yin taimama sai ya ce mashi kai kai kai taimama ai ba kai ba taimama dole ne ka zuba ruwa kai ka wanke ciwon nan da haka sai ya sa ruwa ya zuba yana zuba ruwa sai kawarwan ya shiga cikin kanshi ya shiga can ciki sai sanadiyar mutuwan shi da aka zo aka faɗa wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace qataluhu qatalahumullah ala sa'alu idza lam ya'lamu innama dawa'ul ayyi su'al manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace sun kashe shi su ma Allah yi masa haka nan me yasa ba su tambaya ba idan ba su sani ba ai maganin jahilci shine tambaya wannan kuma cikin shi akwai nuna mama hatsarin fatawa ba tare da ilimi ba har ya ga ta kai ga kashe wani shi yasa za ga ibn al-qayyim littafin shi adda'u wad-dawa ya bude shi da wannan hadisi wanda yasa wannan hadisin kamar shine mabudin karatun littafin nashi na adda'u wad-dawa kenan wannan ya nuna muna idan mutum yana da matsala a kan shi to kawai zai naɗe wajen da zai naɗe kenan wajen ciwon in ya zo nan kawai zai shafi wajen shi kenan ba sai ya wanke ba eh, idan ya zo wajen wanka kenan idan ya zo wajen wankan janaba kawai shafa ya wadatar mashi haka ma dukkanin sauran gabbai musulunci sauki gare shi wa an ibn abbas radiyallahu ta'ala anhu ma qala min as-sunnah alla yusalli ar-rajulu bit-tayammum illa salatan wahida daga ibn abbas yarda Allah tabbata gare su yace yana daga cikin sunna kar mutum yayi sallah eh, da taimama ɗaya sai sallah guda ɗaya tal ثم يتيمم للصلاة الأخرى سنة يتيمم قوات صلى تدبر راه الدار قطني بإسناد ضعيف جدا دار قطني رويتوش إسنادي ميروني سوسي to kaji wannan hadisin mai rauni sosai ya karantar da mu karatu mai mahimmanci kuma ana aiki da karatun shine cewa idan mutum ya yi taimama guda to sallah guda ce za yi da ita kawai ya dai halatta ka yi nafila bayan ta ko in akwai nafila da zaka iya haɗawa ka yi taimama don kai sallar isha'i shikenan idan lokacin asuba ya zo taimama ka tana nan baka cewa ai bata kari ba to me yasa ba za a yi sallah biyu ba da taimama kuma an ce ita madadin alwala ne domin saboda ita taimama ana yin ta ne idan babu ruwa kuma dole ne kowace sallah sai mutum ya yi bincike akwai ruwa ko babu ko dole ne kowace sallah sai ka ƙara zuwa ka bincika akwai ruwa ko babu in babu sai ka yi taimama kenan to tun da haka nan ne kenan ba za ka yi taimama guda ba kai ta zama da ita kai ta sallah haƙƙin ka ne duk in kai taimama to in wata sallah ta zo zaka bincika in babu ruwa ne lokacin nan ne zaka yi taimama to kuma wannan hadisin shi ma yana daga cikin hujjar da hujja malaman da suka ce eh, taimama ba ta ɗauke hadasi sai dai kawai tana halatta yin sallah ne suka ce domin inda tana ɗauke hadasi da ba a cewa eh, sai mutum ya sake ya sake wata taimama Allahu alam kenan ya karatun mun je a gulguje don mu kai ƙarshen babin kuma saboda muna son mu tsaya nan wurin babi na gaba ai babin haila ne ko to sai bayan ramadanin Allah ya sa muna cikin masu rai sai mu zo mu yi haila to mu yi karatun haila insha Allah اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار ولا حول ولا قوه الا بالله سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين